نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah masjidun nur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu a yau kuma muna fatan za mu rufe tafsiri na wata ramadana insha allahu ta'ala a yau yau da ikon allah za mu tashi a kan darasi na 26 ga wata ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyu, insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah alhayu alkayyum ya sa dukkan abin da muka karanta a ƙur'ani a wannan wata mai albarka ya zama dalilin tsira ne gare mu ba dalilin halaka ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan abin da muka karanta ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama ya samu a cikin bayin da azumi zai cece su gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana dukkan ayyuka da muka yi waɗanda suke masu nagarta a wuraren da muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa ya kuma gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sa ba ma cikin jama'ar da suka yi asaran wata ramadan Allah ka sa ba ma cikin jama'ar da suka yi asaran wata ramadan Allah ka sa ba ma cikin bayin da suka yi asaran wannan wata mai albarka Allah ta'ala Allahumma ja'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ja'alna min utaqa'i shahri ramadan اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifanmu Allah ya rahama zuwa gare su Allah ya haskaka kabarinsu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a cikin aljanna ta firdausi dukkan malaman da suka karanta da mu a kusa ko a nesa muna roƙon Allah ta'ala ya musu afuwa ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya yi afuwa da gafara da jinkai zuwa ga 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Afirka Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Afirka Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a Afirka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da duniya lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da duniya lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya kara wa jama'a da yawa shiriya dalilin Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon guduwa tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk da muke wannan wurin ko waɗanda suke jin mu ta kafofi daban-daban kowa da irin bukatunsa da damuwarsa muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu ya magance mana damuwa in ana karatu a daina kalle-kalle wanda zai kalle-kalle ta shi ta wurin a ka'idan ladabin zama a majalisi ba ka ya dakatar hankalinka daga wanda kake sauraron karatu amma wasu ba su da ladabi mutum biyu na gani kawai daga an buɗe kofa mutum su ya biya ina ruwanka mai haɗa ka da wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya a ka'idar karatun majalisi yana da ladabi in yana karatu kuna ga ina kalle-kalle ne? ai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu in ka ɗauki hankalinka daga ƙur'ani ka kalli wani abu kada rufin wancan ɗin ya fi ƙur'ani muhimmanci wannan shine kuskuren da ake a da majalisi na ilimi Allah ta'ala ya samu wani lafiya yau shine darasi na ƙarshe kamar yadda na faɗa insha Allah ta'ala muna aiki da wannan dama mu yi addu'a na farko ga duk waɗanda suke zuwa wannan karatu dalilin ku ake yi Allah ta'ala ya karbi zuwan da muka yi ta yi a matsayin ibada ya karbi dukkan sakan ɗaya da muka kashe a wannan harka ya zama bauta muke gare shi kuma Allah ta'ala ya sa wannan mataki ne na samun tsira gaba gare mu gaba daya na biyu ina aiki da dama din yana fatan alkhairi da addu'a ga 'yan uwanmu da aminanmu waɗanda suke kula da harkokin wannan masallaci tun daga waɗanda suke elders a masallacin zuwa shugabannin masallaci su dr kabiru da makamantansu da limamai da suke ta limanci a wannan wuri duka allah ya biya su da gidan aljanna allah ta'ala ya sa duka hidima da suke a cikin mizanin ayyukansu na kwarai gaba daya gudumawa da suka bayar wajen ganin wannan tafsiri ya tafi daidai wa daida allah ya biya su da gidan aljanna duka cikin wani wanda ya taimaka ta kowace irin bangare ne don ya ga wannan karatu ya tafi daidai mun san shi ko ba mu san shi ba allah ya biya biya shi da gidan aljanna baya ga wannan waɗanda suke sauraron mu ta kafofi da dama muna roƙon Allah ta'ala ya mana tarayya da su a cikin lada da ayyuka na alkhairi mun kira a nan cewa tafsirin bana wanda suka ɗauki nauyinsa mun samu akalla mutum saba'in da biyar ko kuma mu ce tasha daga talabijin zuwa rediyo an samu guda saba'in da biyar a afirka duk wani wanda ya saka kwabo ɗaya don yin wannan isar da sako ga al'umma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya kuma jikan mahaifansa ya albarkaci zuriyarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ga kafofin da suka saka a kashin kansu ba tare da wani ya biya ba Allah ta'ala ya mana tarayya da su a cikin aiki na lada gaba daya waɗanda suka yi ta mana fatan alkhairi kamar da na fara a baya da addu'o'i har kunuti an yi ta yi na fatan alkhairi gare ni a garuruwa da dama muna roƙon duk wani wanda ya ba da gudumawa Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna dukkan wani wanda ya ba mu gudumawa akan hidima da muke ta al'umma ta kowane bangare Allah ta'ala ta'ala ya biya shi da gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu dukkan abin da ya dame mu Allah ya magance mana abin da za mu iya Allah ta'ala ya sauwake mana abin da ba za mu iya ba muna roƙon Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya iyar mana a kansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki addininsa Allah ta'ala ya taimaki dukkan masu taimakon addininsa waɗanda ba su gane ba muna roƙon Allah ta'ala ya ganar da su Allah ta'ala ya sanya haske a zukatansu Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau ina fatan karatun mu danyi shi da dan yawa kaɗan don mu samu gabar da za mu tsaya saboda bai dace a tsaya tsawon tafsirin ramadana ba tare da an samu gaba da ta dace ba da insha Allah ina fatan ba za mu yi kwanan jeji ko kwanan bakin hanya ba fata na mu samu mu kwana a cikin gida a daki in ana zafi ba mu kunna fanka in akwai tambayoyi bismillah sai a kawo mu kwana da sojo wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam ina roƙon Allah da sunayensa na ya hayyu ya qayyum ya ji kan yayanka kuma ya kare ka daga sharrin mahassada amin ya hayyu ya qayyum bayan haka ina son ka dan Allah to Allah da kake so na don shi ina roƙon ya so ka ya kaunace ka na kasance ina aikin gwamnati kuma a wurin aikin namu lokacin zuwa lokaci zuwa lokaci ana raba mana kuɗi kuma malam kowa ya tabbatar da ba halattattun kuɗi ba ne wato cuwa-cuwa ce ake kirkirowa sai a samu a cikin kudin amma na kasance dai ɗaya daga cikin waɗanda ba sa karba allah ya maka albarka dalilin haka nake fuskantar barazana a ofisinmu daga baya an ba ni shawara da dinga karba amma kar na yi amfani da kudin in nemi wasu mabukata in dinga ba su sadaka duk lokacin da irin wannan kudin suka shigo ina cikin damuwa malam tambaya ta ke da menene matsayin wannan da kuma shawara a musulunci Allah ta'ala ya gyara mana kasar mu akwai tashin hankali ya zama wai wanda ke kwatanta gaskiya shi yake cikin wani hali wanda yake dan barna kuma shi yake jin daɗi Allah ta'ala ya gyara mana kasar mu Allah ya gyara mana ma'aikatanmu Allah ya gyara mana talakawanmu Allah ya gyara mana shugabanninmu a kowane wuri suke a shawara da kace in baka a musulunce zan baka shawara shine kada ka karba din shi yafi kada ka karba shi yafi shine shawaran da nake baka wannan kuma shawara ta dace da fatawa ta lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya a cikin jerin gwanon fatawoyinsu a mujallari na 23 daidai kan nan ba na 548 sun yi fatawa da cewa irin wannan hali mutum ya kishi ya fi don ba wai kyauta ce irin wacce aka aminta da ita ba wani abu ne da kai da kanka ka sauwaka mana ka ce kudi ne na me na ciwa-ciwa don haka ka sauwake mana bincike akan menene asalin kudin tun da kake na ciwa-ciwa ka tabbatar da kudi ne na haramu kudi na haramu kuma abun a nisance shi ne karka kuskura da karbe shi ka tabbatar da cewa iya halal da ke ci amma haram ba ka ci ka yi iya kokarin ka nisanci haramu a fatawar da suka bayar da su da malamai da yawa suna kafa hujja da irin wannan haramcinsa da hadisin ibn lutubiyya yana cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na 7174 wanda yake ma'aikacin gwamnati ya zo da wasu kudi da wasu dabbobi da manzon Allah ya harinta ba na halal ba ne wanda shi yana ganin su albarkar ofis ne ya zo ya ce haza lakum wa haza lakum wa haza uhudiya ilayya manzon Allah ya ce afala jalaka fi baiti abiki wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana sadiqa me yasa ba zai je zauna a gidan mamarsa da babansa a kawo masa ba inda gaske yake so da wannan hadisi da ibn lutubiyya malamai da dama ba sa ganin halarcin wannan musamman da kace cuwa-cuwa ne wannan shine abin da ka sauwaka mana amsawa da abin da ya dace shine in mutum ya rike Allah Allah zai ba shi mafita duk halin da ka shiga a wurin aiki ko da an yi mai gaskiya ne ko ita gaskiya ba a ganin ta a rana kullum a inuwa take ko ba dade ko majima ba a taba ganin a ce wai gaskiyar mai gaskiya ta kare ba sai dai karyar makaryaci da zuke ta mallan mai zuke ta mallan suna karewa amma mai gaskiya gaskiyarsa ba ta karewa shi yasa ka rike Allah shi yasa yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha qad ja'ala Allahu li kulli shay'in kaddara wannan suratul talaq aya ta nawa kenan bangaren aya ta biyu karshen aya ta biyu da aya ta uku Allah ta'ala yace duk wanda ya ya rike Allah yayi takawa ga Allah Allah zai bashi mafita so kula ga wannan nasiha da yake maka yadda kake ba ka karba tun da ka san ba na halal bane wannan to ka takaita zuwa ga abin da ka san halal ne addinin kai halattar maka duk abin da yake haramun ka nisance shi Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantar haramu a kowane hali muke Allah ta'ala ya kara ma kariya kuma ya karfafe ka ya taimake ka da mu gaba ɗaya da kowa da kowa wallahu ta'ala ala wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam ina maka fatan alkhairi to ni ma ina muku fatan alkhairi don Allah ina so ka isar da sako na wajen shakki sabanta ni ni na taɓa ce muku ne shehi ne ya yi kuke ta haka kuke ta mai da mutum shek shek na ce muku ni ɗan almajiri ne garbi ne wannan bada uwan nuhu ne muna tare da alamomi masu abu suna san mana Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ne albarka amin ya hayya wannan dai kan na karba Allah ya yi wa iyaye rahama amin ya hayya ya tsayo Allah ya ƙara hasken ilimi amin ya hayya wannan addu'o'i kan duk sun yi Allah ya maka albarka malam roƙo na anan shi ne don Allah ina roƙon tafsir ɗin Qur'ani idan da hali a ci gaba da yi ko da a sati ne ko sau ɗaya gaskiya jin daɗin tafsir ɗin ba zai misaltu ba a tafsirin da daɗi? a karɓar tsakaninku da Allah da daɗi? ba ku gaya ba sai yau da wani yau da aka ce ne da gaske? amma ya kai ɗan wake daɗi? ya yi ɗan wake? tsakaninku da Allah saboda to ashe da daɗi tafsirin Allah ya sa a gama lafiya amin Allah ya azurta mu da malamai irin ku a cikin al'umma to Allah ya ba mu ikon yin abu da neman yardarsa jazakumullahu khairan tafsiri kake so a yi duk sati to bari mu gani bayan ramadan din insha Allah tunda akwai kafofin isar da sakonni kala kala za mu duba abinda Allah ta'ala ya sa za mu iya yi yayin akwai damar da za a iya yi ko da karshen wata ne ko wani abu za a iya yi saboda dai duka ilimi ai ba wanda ya kai ilimin qur'ani kullul ulumi siwal qur'ani mushkilatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din wal ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu shayatin ashraful ulum a duniya shine ilimin qur'ani ya fi kowane ilimi ya fi kwamfuta sayan da muka karanta ninkin ba ninki shi ne wannan mafi girma kuma a matsayinmu na almajirai duk abin da allah ya ilmantar da mu ɗan kaɗan ɗin nan mun fi ganin girman wannan ƙur'ani allah shi ne shaida wannan ne shi muka fi gani don akwai mu'ujizozi da yawa a cikinsa da kullum yanzu da allah yadda aran ma ke kawo ayoyin nan da allah babu mu'ujizan ƙur'ani a ciki ai mu'ujiza ce ta ƙur'ani mafu tsaye so kula da wannan abu ne da yake da muhimmanci ba ma wasa da shi so duk damar da aka samu ba laifi ra'ayi mun dauki wani yunkuri ma na da a sabar da wata makaranta musamman ta qur'ani da qira'at da za a rika karantar da yara haddar qur'ani son samu ba ta zama bodin school na qur'ani da yaro zai zo ya haddace qur'ani da ina da ita amma yanzu zaman bariki yana da dan wahala yanzu duk waɗannan matasan ai sun yi haddar ƙorani a gabanmu ne ga shi nan misali shi ma'aran ma ne kuma injiniya ne yana da digiri yana da masters kuma ya haddace ƙorani kuma a masallacin gida na ya haddace ƙorani akwai kuma irin su da yawa ko yanzu da in ke nan na sun zai wahala a yi shekara ne so da su suna karantarwa a wurin duk shekara za su rabin cewa bana muna da mutum 30 40 50 sun haddace ƙorani za a musu sauka wasu ma za ka ga injiniya secondary school ne manyan su ne wanda suke dab da kammala secondary school kuma suna nan a cikinsu kuma akwai wanda har kira'ar suna yi ana koya za ka zo ka ga matasa sun zuba yanzu mai adadin ɗaliban ne to ko a yanzu ya ce a makarantar ba su ba za su ɗaliban su bai gaza 200 da yan kai duka wannan suna haddan ƙur'ani ne amin so gaga rabona da makarantar yau akalla shekara daidai in shiga cikinta da niyan ma'an gaya ake karantarwa yau shekara bakwai amma ba ta taba tsayawa ba kuma suwa suka rike su ne almajiran da muka karantar su muka baro muka tafi sai na yi shekara ban je na kalle ta ba amma babu wata matsala a shekarar sai da ya mun list ga bana ga mata goma sha bakwai maza sha ɗaya sun haddace ƙwar'ani ga mata ashirin da uku maza ashirin da bakwai sun haddace kawai list ba a turo sau kuma ba a wurin shi ne tarbiyya ne kuma in kaje dukansu ma'aikata ne a cikin limamin za ka samu wani na lecturer a jami'a wani yana karantarwa polytechnic wani ma'aikaci ne na waje kaza duk haka muka tarbiyyantar da su shi ne irin alherin da aka fesa musu to yanzu ba ga sunan ba so dukkan su aramomi ne in ka zo ka sai ka dauka suna mana hidima da sauran sai ka dauka wasu almajirai ne amma manyan mahaddata qur'ani ne amin ya hayyu ya kayyu to muna da ta kokari mu ga da za a samar da irin waɗannan koda a nan Abuja suna da matukar muhimmanci in kuma akwai irin sun to yana da kuma suke kokari a kara musu publicity sosai musan su don a gaya al'umma su rika kai 'ya'yansu yana da kyau ɗan ke zama ya yi waye ya yi neko ya fita da a biyar a shida da credit kuma a ce mahaddacin ƙur'ani ne haka ake muna da makarantu da dama jikoki da dama da ke da irin wannan albarka irin makarantun al'iman irin makarantun albayan irin makarantun yalkaneni yawanci irin tsarin kenan so aka sa yara a wannan su yana albarka shi fa duk karatun zamani in mutum bai san Allah ba to zai wahala ba a samu matsala da shi ba duk yadda mutum ya yi karatun zamani in dai kwata-kwata wai bai san addini ba to wallahi wani lokaci ma yana so ya taimaki addinin sai rusa addinin bai sani ba to yi sa duk yadda za mu yi da 'ya'yanmu mu sa burin su zama manyan likitoci manyan injiniyoyi manyan masana accounting masana tattalin arziki amma mu rika dan sirka musu da sanin Allah a ciki sosai to za a gaba za a yi asarar rayuwar ba amma duk abin da muka ba su in ba su san Allah ba to wallahi za a barar da rayuwa ne za a barar da ita ne kuma hatsarin shi ne mun kai zamanin da wanda ma bai san addini ba zai ce duk matsalar addini sai ya yi magana a kanta to shi ne ma babban hatsarin da muke ciki wani bai da haddan izu daya amma duk matsalar addini shi ma authority ne a cikinta Allah ta ala ka samu wani lafiya Allah ka sa kada mu yi magana akan matsalar da bamu da ilimi a kanta wannan yace assalamu alaikum ma da wa alaikum salam malam barkanmu da azumi Allah ya amshi ibadunmu ya cikin iyayenmu da malamanmu da dukkan 'yan uwanmu musulmai ya ce tambaya da ita ke shin mace tana iya yin itikafi a masallaci sako daga mai sunan mahaifiya ta Usman sunan baba ta ce daga wadda tambaya ai dole amsa ta in ma da an sani kai kai injiniya ida ne ta kafara sunan umman mutum kuma a kaita daga karshe ka kafsa malam Allah ya fi mana ne da kai din duka mace tana iya yin itikafi akwai hadisi da ke cikin bukhari hadisi na 2026 da nana aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atakihu fil ashr al awakhir hatta tawaffahu Allah azza wa jalla cewa manzon Allah yakan yi itikafi na kwanaki goma na ƙarshen ramadana har Allah ya ɗauki rayuwarsa sannan kuma sai ta ce wa ta kafat azwajibu min ba'dihi bayan ya koma ga Allah kuma sai iyalansa suka fara yin itikafi matarsa wannan hadisi ya tabbatar da cewa mace tana iya yin itikafi don ita ma na na Aisha radiyallahu anha tana yin itikafi abinda ibnu qudama rahmatullahi alayhi ya kara cikin al-mughni mujalladi na hudu a nan ba na 485 yana cewa a ka'ida mace in tana da aure ba ta itikafi sai da izinin mijinta idan tana da baba shine waliyinta sai da izinin waliyinta in babanta ya rasu babbanta ne ko kawunta ko wani ɗanta ne yake tsaye a kanta to sai da izinin waliyi amma ba za ta ce gaba gaɗi ba sai mai gida da a ce tana can masallaci na GRA tana itikafi ana gaya mai gidanta wannan bai yi ba saboda lokaci mata na da wannan dan dumin kan sai ta dauka bautar Allah komai ba izini ake a kamar itikafi sai da izinin mai gida saboda mai mai zai kokarin duba ina ya dace ina ake da tsarin bawa mata kula da kariya da security da komai da kare mutuncinsu da alfarmar sai a kai to ana iya yin wannan amma ba zai kawai ki shiga cikin maza kina ba sai an duba wurin da ya dace don a ka'ida a musulunci darbul mafasid muqaddam ala janabin misali kullum toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida so duk abin da ya shafi mace ba a duba ladar sai duba tukunna shin ba za a yi expose ɗinta ga wata barna ba in akwai barna to akwai ladar shi yafi don kullum toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan fa'idan da za a samu Allah ta'ala ya samu wani lafiya so mama ta itikafi halal ne in an ba da izinin yi to ana iya zuwa a yi ta kafi ne insha Allah ta'ala wannan insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na 28 a ran mako sai mu yi kokari mu ga mun samu gaba da ta dace da za a kwana a wurin bismillah na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
Mm.
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه Mm.
ويحذركم الله نفسه Mm.
وإلى الله المصير Mm.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Mm.
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Mm.
والله على كل شيء قدير Mm.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا Mm.
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا Mm.
ويحذركم الله نفسه Mm.
والله رؤوف بالعباد Mm.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Mm.
والله غفور رحيم Mm.
قل أطيعوا الله والرسول Mm.
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
Allah ya saka muku da alkhairi a rawa za mu tashi daidai kan aya ta 28 a suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama Allah ta'ala yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin mu'minai ba sa rike waɗanda suka bijire wa Allah a matsayin waliyansu koma bayan muminai su ajiye muminai a gefe su ɗauki waɗanda suka bijire wa Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan falaysa minallahi bai tare da Allah fi shay'in cikin kowane irin abu bai halatta fi wannan ba illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kun ji tsoron wata bala'i ko fitina daga gare su wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku akan kansa wa ilallahi zuwa ga Allah almasir makoma take gaba daya Allah ya sa mu koma gare shi a cikin alkhairi kalmar la yattakhid la wala lamun ne anan lamun nahayi ne lamun nahayi kuma yana yi wa fi'ili mudari'i mai yana daure shi to amma nan sai aka ce la yattakhid bai daure shi ba me dalili saboda akwai iltiqa'us sakinai dauri biyu a wuri da yanka ce la yattakhid kuma almu'minuna to kaga dauri biyu sun haɗu tun aka samu iltiqa'us sakinai to daurin farko sai a mai da shi kisra so shi sa ya zama la yattakhid sai zama jarri la yattakhidul mu'minuna almu'minuna anan sune me fa'ilai alkafirina sune maf'ulun bihi al-awwal awliya aba shi ne mafulis tsari duka sun zo da nasaba shi kuma al'umminu ne ya zo shi da ruku'a mai alamar ruku'arsa wannan wawun ɗin saboda daman yur faɓu biyi wawi wa yun sabu wa yujar biliya mafu tsayidu haka la yadda ba sa riƙewa wa al'umminu na masu imani da Allah alkafiri na waɗanda suka bijire wa Allah suka masa tawaye auliya a matsayin su ne waliyansu da suka fi kowa amintuwa da su da yadda da su a duniya min dunin mu'mini na musamman idan wannan zai sa su tunkuɗa mu'minai a gefe yan uwansu Allah ta'ala ya ce wannan mu'minai ba sa yin haka aran ma an kana da wasu misalai ɗaya ko biyu da za ta ƙara mana babu laifi insha Allah ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا Mm.
وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا Mm.
إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Mm.
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة Allah ya ce kada ku rike makiyana makiyanku masoya har kuna nuna musu ƙauna wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah duk cutar da wanda da suke muku dan kun yi imani da Allah ne in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa butigha'a mardati tusiruna ilayhim bil mawadda Allah yake har kuna koya soyayya kuna musu da kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah yace na san abin da kuka boye da abin da kuka bayyana wa may yafalhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil duk wanda yayi wannan ya bata daga hanya ma daidaiciya suratul mumtahina aya ta farko kenan sai ta biyu kuma ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala a cikin ali imran kenan aya ta 118 kaga ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum kar ku rike waɗanda suke na hannun dama ko protectors min dunikum la ya'lunukum khabala su ba za su ragar muku ba waddu ma anittum duk abin da zai cutar da ku suna fata qad badatil baghdha'u min afwahihim bakin su yana fadan kiyayya gare ku duk da wannan wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zuciyar ta boye kuma ya ma fi girma da Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon riko da wasiya da karantarwar Qur'ani wannan kuma bai nufin cewa wai wanda yake makiyanka ka cuce shi shi a musulunci ba a cuta ba za ka cuce shi ba ba za ka zalunce shi ba ba za ka ci amanarsa ba ba za ka haɗice shi ba in amana ya baka dole ka kiyaye in amanarsa aka baka dole ka kiyaye in wani abu aka baka a kansa dole ka masa adalci ko yana son ka ko baya son ka shi kuma musulunci bai yadda ka cuci wai wanda baya tare da kai ba dole a kowane hali sai ka masa adalci da amana da gaskiya kuma sai ka nuna masa kyawawan ɗabi'un addinin musulunci Na'am.
ko da fa shi ya buɗe baki ya ce baya son ka cewa bai son ka ko bai son addinin ka bai zama dalilin ka cuce shi ba bai zama dalilin ka ci amanarsa ba kuma bai zama dalilin ka zalunce shi ba kuma dole sai ka masa adalci Na'am.
kuma duk abin da ke hannunka da ya shafi nasa na amanarsa sai ka bashi mafhum نعم tayyib don haka da Allah ta'ala ya hana rike su a matsayin waliyai su sai kuma suwa za a rike a matsayin waliyai kana da misalin aya ne ka ba mu sai mu ce in kuma ba mu ce والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض Mm.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Mm.
أولئك سيرحمهم الله Mm.
إن الله عزيز حكيم
wannan cikin aya ce cikin suratul tauba aya ta 71 wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd suna kaunar sashi suna rike sashi a matsayin waliyan juna don haka kenan anan an ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya sai aka yi umarni da me yajibu alal mu'min an yattakhidhal mu'mina wal mu'mina awliya shine ka'ida yajibu ala kulli mu'min an yattakhidha almu'minina walmu'minati awliya shine umarna da haka in aka hana wani abu akwai mafhumul mukhalafa kishiyarsa kuma shine umarna wa man yaf'al zalika dukkan wani wanda ya aikata wannan na me ittikhadul kafirina awliya min dunil mu'minin sai Allah ya ce fa laysa minallahi fi shay'in bai tare da Allah a cikin wani abu bai tare da Allah fi shai'i cikin kowane abu ne illa an tattako minhum tuqa sai dai in kun ji tsoron wata halaka kamar yadda ya faru da sahabbai akwai sahabin da yake tafiya aka tambaye shi shi musulmi ne in yace musulmi ne za a kashe shi sai yace shi ba musulmi bane da ya zagaya manzon Allah yace na ga za a kashe ni aka tambaya nace ni ba musulmi bane aka bar ni manzon Allah yace da kace kai ba musulmi bane ka yarda da kafi ta musulunci ne ko ka fara dan tsira ne yace dan ya tsira ne manzon Allah yace je ka baka da damuwa imanin ka nana wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsorata da ku shine wa yukhawwifukumullahu nafsa yukhawwif Allah yana ba ku tsoro akan kansa ba Allah ba abokin wasan mu bane shi Allah Allah ne Allah Allah ne Allah ya ci kamar mai shata wani yabo da yawa Allah ina jin daɗin yabon duk da dai akwai ɗan kuskure kaɗan a ciki amma duk ina jin daɗin yadda ya aiki da kalmomin ya Allah don rasulallah don albarkan manzan Allah kuma Allah don Allah Allah kuma Allah don Allah Allah ai kai ka san maganar ta yi kuma ya Allah don Allah Allah ne wato shi Allah Allah ne ai hausa ce ta hakika ya Allah kai Allah Allah ne yabo ne na Allah kalmomin da yake da su ina jin daɗi ya Allah don rasulullahi don albarkan manzan Allah kuma Allah don Allah Allah yace Allah cikin ciro bangon ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga zuci ko me ya ba ka ba shi tunani ko zamanin sahabbai akwai mawaka da suke suke yaba annabi da sahabbai ina su hasan bin sabit wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu al haqq inna fa al bala'u shakittu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultu ma yuhibbu wa ma nasha'u wa qala allah qad arsaltu jundan hum al ansaru qurbatu hal liqa'u lana fi kulli yawmin min ma'ad sibabun aw qitalun aw hija'un fa nahqu bil qawati wal haja'u ai akwai su da yawa ai kun sai da nima ban gama ba wallahi akwai su hatta manzon Allah suna kambama shi suna kambama shi annabi da kansa yana da mawaka da suke yi su yabi addini su bawa addini kariya wani lokacin aka zage shi da waka sai ce ina wani hassan ba su amsa kawai ni ba sai na yi magana ba hassan sai ya tashi ya yaba shi ya caja sahabbai su ga su hassan su abdullahi ibn rawaha alimna khairana illam tarawha tuthiru naqa mawdidu akidahu yubadida asnatu kusgiyatin ala atkafi hal aslu dima'u tadhillu ziyaduna mutamathiratin tulazzimuhunna bi wa wadda ya tafsiri muka zo ba ba ba adab muka zo ba sai mun ce wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana ba ku tsoro a kan kansa wa ila Allahi al-masir ma'anansa shine zuwa ga Allah ake mai da ku ga baki daya kowa da kowa a cikin mu zuwa ga Allah za a mai da shi da mu da al'amuran
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Mm.
وإلى الله ترجع الأمور
ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum Allah ya ce ya san abin da ke gaba gare su da bayan gare su wa ila Allahi turja'ul umur dukkan al'amura zuwa ga Allah suke komawa wannan cikin suratul hajj kenan aya ta 76 kaga ya alamu ma bai na aidihim wa ila Allahi turja'ul umur dukkan al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake mai ake mai da su kowane abu zuwa ga Allah ta'ala zai zai koma هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور zuwa ga Allah al'amura ke kuma wannan zai zama cikin bakara kenan aya ta 210 duka al'amura zuwa ga Allah sai kuma da mu da ayyukanmu mai kyau da mai muni zuwa ga Allah za a koma Allah ka yafe mana mai munin mai kyau kuma Allah ka ninninka mana shi ninkin baninki na'am
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Mm.
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Mm.
والله على كل شيء قدير kul ka ce musu ya rasulallah ko kai mai tafsiri ga yawa masu sauraronka in tukfu in kuka boye ma fi sudurikum abin da ke kira zanku aw tubduhu ko kuka bayyana ya alamhu la Allah ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi kuma Allah ya san duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai wallahu ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne kulka ce in tufu in kuka ɓoye ma fi su dure ko abinda ke kira zauku asali a cikin ƙirjin wane wuri ne ake ɓoye abu ko a bayyana a ciki zuciya ce har maraba أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
Allah ya taimaki ɗan gari a Qur'ani Allah ya taimaki ɗan gari a Qur'ani ai aran ma ɗan gari ne ko wato na ce kawai ko kuka ɓoye sai ɗauko mun aya da kuka ce zuciyar ce walakin ta'amal qulubul lati cikin suratul hajj aya ta 46 kaga sai Allah ta'ala yake cewa la ta'amal abusar shi kin gaskiya ko bijirewa gaskiya bai makantar da ido walakin ta'amal qulub yana makantar da zukata ne dake cikin kirjin to kaga shi ne tafsirin zai fassara in tukhfi ma fi sudurikum a cikin kirjin ashe zuciya ce zuciyar nan ga location ɗinta tana gefen lungs ɗin mutum lung na hagu ne ta bangaren hagu take ita ta takura lungs din sai ya zama tana cikin hagu ne ta nan bangaren wannan ya sa lungs ɗinka lungs ɗinka na hagu fufu kenan ko ya fi na dama tsawo amma na dama ya fi shi faɗi me yasa na dama ya fi shi faɗi saboda shi ya yi accommodating zuciya sai zama iya da tsawo amma bai da faɗi na dama iya da faɗi amma bai kai na hagu tsawo ba saboda mai shi kuma ƙarƙashinsa akwai liver a daidai nan take to shi kuma ya yi accommodating ta kafa sai zama iya da faɗi bai da tsawo shi kuma na hagu iya da tsawo saboda ya ɗauki mai zuciya a gefensa ba kafarsa ba sai zama tun da ya ɗauke ta an rage faɗinsa sai aka ƙara mar tsawo wannan kuma aka rage tsawonsa sai aka ƙara masa faɗi saboda karkashinsa akwai mai akwai biza saboda dukkaninsu muhimman organs ne a jikin ɗan adam akwai gabbai a cikin adam da suka fi kowanne muhimmanci wa zai riga musu kaga brain ɗaya ko zuciya lungs liver kidney su waɗannan tabuwa yana dukkanin suna iya sa in suka samu illa mutum ya terminal gabbai da za su isa mutum ya bar duniya in ya zama ya dace da ajalinsa a jikin mutum babu gabbai da suka yi waɗannan guda biyar muhimmanci amma fa old kodake ba kuma karnar bata lokacin zama an tubuduhu ko kuka bayyana wani abu ya alamkulla Allah ta'ala ya san shi duk abin da kuka bayyana Allah ta'ala ya sani ya alamkulla ma'anan Allah ya sani ana nufin me zai muku shine Allah zai muku hisabi a kansa shine ma'anan ya alamkulla lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tuldu ma fi أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
wannan ayar ina ga bana muke tafsirin ta ma'ai suratul baqara ne kar kowa ya duba aya ta nawa ne 280 da da kudu Allah ya saka maka alkhairi haka ne ai ba mu madar da tafsirin ta ba karshen makara take 284 kaga lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa in tubudu ma fi anfusikum kaga anan sai aka fara cewa in kun bayyana anan kuma sai aka ce in kun fa koye sai aka fara kawo koyewa akan me akan bayyanawa me dalili eh mai dalili a nan an kira ɓoyewar saboda ya fi hatsari saboda mai kulkin tuhu da ku ake magana ku ne mukhatabuna a can labari ake bayarwa lillahi ma fi samawati wa fil wa in tubudu lillahi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah anan ana baku labari akan Allah ta'ala ne zai muku hisabi sai aka fara bayyana bayyanawa tukunna aka kira boyewa anan kuma akan ilimin Allah ne sai aka ce in kun boye ko kun bayyana dan me dan ilimi ya fi alaka da me da boyewa abinda ka boye ne kake gaba za a sani ba to sai Allah ya fara kira in ma boyewa kuka yi na sani can kuma hisabi sai ce in kun bayyana ko kun ɓoye don me don hisabi ya fi ginuwa akan zahirin mutum sai ce yi hasibukun bihilla yi hasibukun bihilla yana fassara ya alamkulla idan allah ya sanin ba wai kawai sani ne a barku ba za a muku hisabi a kansa mafu tsayi wa ya alamu ma fi samawa ce wa mafi arzi allah ya san duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai wallahi tallahi billahi babu wani abin da zai faru a duk duniya da Allah bai san da shi ba a kuma ko ina ne in za a shiga cikin kasan kasan kasa wallahi ayi wani abu Allah ya sani babu inda za a yi wani abu a duk duniya da Allah bai sani ba hadisin ya zo shi a cikin littafin imamul bayhaqi rahmatullahi alayhi da annabi tsira da aminci safaran yake cewa inna allaha kataba maqadira kulli shay وفي رواية إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقهما بخمسين ألف سنة حديث إن يتكلم مجلد فرقو حديث نبريد لها Allah ya rubuta makadir abin da zai kaddara a duniya tun gabanin a halicci duniyar da abin da ke cikinta da shekara dubu nawa dubu hamsin gabanin a yi duniya da dubu hamsin an riga an gama programming duk abin da zai faru a duniya daga farkon harkar kanta kafin ma a yi ta da Allah akwai ilimin da ya kai wannan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai da komai mai iko ne ita ma ayat da ya kawo ta 184 ita ma ta bayyana Allah din ala kulli shay'in qadir ne babu wani abin da yake fin karfin Allah ta'ala shi aikin da Allah yake yi ba ma wai aiki ne na ajijiki ba a'a kawai fada yake a yi lokacin da ya halicci alkalami da yake rubuta na nunuwal kalami ayar farko kawai alkalami ne sai ta rubutawa umarni aka ba shi ai ni da kai sai mun dauki alkalami muna rubutu in pencil ya karye sai mun yi mai sai mun tsere shi so alkalamin nan a cikin albidaya wa nihaya na ibnu kasir rahmatullahi alaihi shine farko abubuwa da Allah ta'ala ya halitta mana akan al'amarin duniya kawai alƙalami sai ya ce masa rubuta abin da zai faru a duniya sai fara rubutawa tun daga farko har aka zo wani layi da za a yi a ma ya haddace qur'ani ya yi yaya kaza ya kaza ya koma ga Allah har aka zo kan isa aka zo kanka wallahi duk haka alƙalami ya rubuta tun ba a yi niyyar ba da shekara dubu hamsin aka yi ai shi yasa Allah Allah ne shi Allah Allah ne Hmm. na'am bismillah يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا Hmm.
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا Hmm.
ويحذركم الله نفسه Mm.
والله رؤوف بالعباد yau rana ce da ta ji da kullu nafsin kowace rai za ta samu ma'amilat abinda ta aikata min khairin na alheri muhbara a halarce kowa zai je samu aikinsa daga farko har ƙarshe an rubuta na alheri damuwar kuma ma shine wa ma'amilat min su'in dukkan sheke aya da wata rai ta yi na sharri ko bala'i ko sabon allah ko wuce gona da iri da fartanya da kuma iri tawaddud har ran da ya fata za ta same shi halarce tawaddud har tana bege ran ran law anna bainaha ina ma tsakanin ita ran wa bainahu da wannan mummunan aiki din amadan ba'ida akwai wani zamani mai tsawo lokaci mai wuri mai nisa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa an sake mai mai tago shine wa yukhawwifukumullahu nafsa Allah yana ba ku tsoro akan kansa wallahu Allah ra'ufun mai tausasawa ne bil ibadi ga bayi wa fi qira'atin da wallahu ra'ufun bil ibad sai a cira wawun din nan kawai haka ne arama ji arama yace haka ne to na dace kenan yauma ranar da me yasa a farkon jumla ya fara da yauma ba rubu'a ba aka sa nasaba malamai sun ce akwai na'am saboda an goge wazukur ne wazukur yawma tajidu kullu nafsin ka tuna ranar da wata rana ranar kiyama da ba wata ke cewa ranar kin dillanci shine ranar da mutumin banza za a ce ya shiga ne ya shiga uku ya shiga uku irin kalmomin da ke taba kirjin bahaushe kenan nakan yawaita ba ku misali in kana fassara aya da yare ka rika duba a yaren nan waɗannan kalmomi ake so aiki da su su taɓa zuciyar mutum na ba ku misali da wal asr innal insana lafi khusr aya ta biyu na rantse da zamani ko salar asar innal insana lalle mutum lafi khusr karka ce yayi asara ka wuce in ka ce yayi asara ba haushe kalmar asara bata taba bata cika dukan kirjinsa sosai ba amma in ka ce balarabe ya yi khasara to yana kwanci sai ya tashi ya zauna ya firgita don balarabiyar kalma ne amma ta zama ba haushiya sai aka rage mata zaƙi da nauyi sun kace innal insana lalle mutum da fi khusr zai kace ya shiga uku to ba haushe wallahi bai bayyance ka mutum ya shiga uku ya shiga uku saboda tana dukan kirjin ba haushe amma asara sai dauka wata kila an dafa mar indomi ne aka yi bare bare indomi aka yi sai sai kai asarar indomi amma an kace ai hmm, ai barin indomi ba asara bane amma barin indomi shiga uku ne ai ba shiga uku ne to sai kana tafsiri da Hausa duba kalmar innal insana lafi khusr lalle mutum ya shiga uku to wallahi ba haushe sai ya zauna da gaske kai baka yi tada zuciyar ka ba yanzu nace lalle mutum ya shiga uku da lalle mutum yayi asara wanne ne ko wala ne lafi kusur zai taɓa balarabe ba haushe wanne ne ne ya shiga uku saboda asarar shi ne shiga uku rana ce da kowace rai take samun ma'amilar abin da ta yi ma'adin nan shi ne mafolin bihi ta ji da fi'ilin ne muzariki kullu nafsin shi ne fa'il kuma muzakun wa muzakun ilayi ma'adin nan shi ne mafolin bihi din ma'amilar min khairin muhudara fa shine maqulus sani na'am shi ma maqulun bihi ne amma sai ya ganshi kaman hal amma maqul ne za ki samu duk aiki na alheri da ta yi wa ma amila min su'in abinda ta yi mai muni ma za ta same shi shi ma muhdarran ne amma ba a maimaita ba arama akwai misali ko mu ce
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Mm.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
wannan cikin suratul mm? zalzala aya ta bakwai da takwas ita sunan ko ba ta yin hausa gasa akwai magana aya ta bakwai da takwas wannan ayoyi da ibn musul ya karanta yana faduwa ya suma shine duk wanda ya aikata aikin alheri ko kwatankwacin kwaye ko mayya ne zai gani ba a nan damuwa take ba duk wanda ya sharri ko da kwatankwacin kwayar ko mayya ne wallahi a kiyama zai gan shi shine wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka cikin suratul kafi aya ta 49 Allah ta'ala yake tawaddu raina qaulan law anna bainaha ina ma tsakaninta wa bainahu da aikin amadan ba'ida ai shine zamanan tsawilan wa makanan ba'idan ina ma a ce shekarun na da yawa tsakaninta da aikin kuma wuri ne mai nisa daga bangon duniya zuwa bangon duniya in ji bahaushe shine amadan ba'ida lokaci ne ina ma mai tsawon wuri mai nisa sai mutum ya je filin kiyama sai ya rika tunanin ina ma da ba shi ya aikin nan ba a nan duniya ake gyarawa amma wallahi lahira muka je ba a dawowa a yi gyara a nan duniya in kai mantuwa ka kama hanya ka tafi za ka da gida ka dauka kana zuwa airport ma ka dawo gida ko kai waya ka ce na manta ka za a kamun da gaggawa kafin mu tashi amma a lahira in ka isa wurin ba a dawowa in an je magana ta kare kuma duk abin da muka yi na alheri gashi nan cif cif abin da mutum ya yi na shari shi ma gashi nan a tare wani zai je samu su bombi bombi kala kala na shari wani alherinsa zai gan shi wajen tudu ɗari sharrin tudu biyu to da sauki wani alherin tsakashi na rabin tudu sharrin kuma tudu waje dubu goma sha ɗaya saboda mai an zo duniya an sheke aya sai an yi can a gane a ce an yaudari kai kuma babu dawowa kuma ga mala'ikun nan suna nan da kawai burinsu a ce musu ga makiyin allah su masa ne sunan da muka yi magana kan su jidadun shidadun din wallahi ba sa tausayin wanda ya saba wa allah ba sa tausaya masa ko na sakan daya tambaya mai sauki tsakaninka da Allah idan yanzu ka koma gida za ka yi buɗe baki sai ka samu an yanka kaji an yi fefeso ko zafi don Allah kana tausayin su su ba halittun Allah ba ne ba su da rai suka bar duniya Ku- kana da me kake yanka gana ma murmushi kake kana murna me yasa baka da sayan kaza waye ya taba zuwa ya ga naman kaza yace kaza ta rasu ta rasu Kuma kowa a cikin murmushi yake ko gai buɗe baki a gayyace ka sai kaga naman kaza ana an soya kaga zami an yi fefeso kaga ganda sai ka yi sai ka gana murmushi kamar wanda ya kwana a banki ba su dare suka rasu suka bar duniya kuma kake murna to yadda ba ka tausayin kaza da aka yi fefeso haka mala'ikun ba sa tausayin wanda ya saba wa Allah ba wani tausayi burinsu a ce ga makiyin Allah an kawo muku sai su ce to yayi abinci ya iso in kana so su tausaya ma muka ka fara tausayin kaza wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku akan kansa wa yuhadhdhirukum kum din nan shine al-maf'ul al-awwal na'am nafsa al-maf'ul al-thani Allah huwa al-fa'il yuhadhdhiru fi'li ne mudari don haka ismul jalala shine fa'ilun din Allah yana ba ku tsoro akan kansa wallahu Allah ra'ufun ko ra'ufun bil ibad Allah ta'ala mai tausasawa ne ga bayi hikimar ka wannan shine in muka dan gyara muka dan yi kokari to Allah ta'ala zai dan kara mana mu samu passing mark sai a wuce saboda me saboda kullum bangaren tausayi da jinkai a wurin Allah ta'ala yafi yawa na'am shi yasa wani mutum zai mutu ya gama sabon Allah sai ya rubuta Allah wake sai ce Allahumma in azmal dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna zafraka a'azam yace ya Allah duk yadda zulban su suka yi girma suka yi girma wallahi bana musu ko nawa ne girman zunubi bana musu amma abu ɗaya da na sani shine gafara ka tafi zunubin girma so da haka yanzu ai kokuwa gafara ka za ta kada zunubi na duk girman sa bai kai gafara ka ba kuma wallahi haka ne amma kuma sai a takaita zunubin a kuma yawaita aikin alheri don alherin kai kada zunubin ka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك in Allah ya ja kwanan mu duk lokacin da za ta shi tafiri za ta shi akan kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah Dr. Kabiru ka kina sai magana ko to shugaba director general na ICICE wannan cibiya insha Allah zai magana aran ma in ya gama sai ka mana addu'a ko insha Allah